نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك فقنا عذابك يوم تبعث عبادك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وفيك خاصمنا ولك احتكمنا وبك استعنا اللهم فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا إنك أنت الغفور الرحيم رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز أما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الأعز الأكرم الحمد لك لا ند لك والملك لك من عالم الذر الخفي إلى الفلك ما عام أو ما طار فيه أو سلك ما كان من إنس وجن أو ملك إلا وقد شهدوا بأن الملك لك الحمد لله على توفيقه والشكر له على نعمائه أن خصنا بخير أنبيائه وأشهد أن نبينا وإمامنا ورسولنا وأسوتنا وقدوتنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى الله زاد محمدا تعظيما وهباه فضلا من لدنه عميما نادى العباد نداء حق آمرا صلوا عليه وسلموا تسليما da suna Allah zana fara Ar-Rahmanu gwani tabara, ban hikima kuma ban basira, wa'azi na yau za ni tsara, akan ilmi dai sai ku duba. Alaikum ya hibbata na salamu, wa athafakum bi rahmatihi salamu, wa bawwa'akum masakina tayyibatin tahiyyatu man tabawwa'aha salamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. dukkan yabo da godiya da jinjina sun tabbata ga Allah mai kowa mai komi mai yadda ya so yayin da ya so a inda ya so da ya ba mu ikon haɗuwa da 'yan uwa masu tarin albarka Allah ya ba mu ikon haɗuwa da wasu fuskoki wa'anda muke kyautata zaton fuskokin insha Allahu na 'yan aljanna ne a garin tama muna fatan yadda Allah ya haɗa mu a wannan wuri Allah ya haɗa mu a jannatul firdaus Allah kayya sa cikinmu akwai wanda zai shiga wuta ko da ya shiga ne ya fito Allah ya nuna muna mu shiga aljanna ina gaba kuna bayana na'am ماذا أقول وقيلت قبلي الخطب وأوضحت وأبانت كل ما يجب ولكن أسير خلف ركاب الناس ذا عرجي مؤملا خيف ما لقيت من عوجي وإن لحقت به من بعد ما سبقوا فكم لرب الورى في ذاك من فرجي وإن بقيت بظهر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرجي وأزيد يا رجا يا قباتا ما لم ياي وأزي كما يجا عنكني sannan kuma wa'azin malam bai bukatar ta'aliki in kai je wajen ta'aliki kana ta da liki kenan abin da ya kama da shi wa'azin malam yadda aka ji shi a doka ashe ayi aiki da shi wannan shine kawai mafita malam bai bar wata kafago da take so ayi bayani face sai da ya bayani da usulubi wanda ya kamata na nesa da na kusa ya gane da wanda yake tare ana tahiya tare da shi da wanda shi ma bai tare ba tahiya tare da shi ake ba kawai ya zo ne ya ji ne suke cewa ya san ya fa'idantu da abin da malam ya ce da na gida da na daji kowa ya fa'idantu da abin da malam ya ce babban abin da dai muke fata to Allah ya sa ma malam a mizanin hasanatu nashi muna fatan Allah ya ƙara muna ire-iren su malam to sai dai abin da aka yi shine aka si abin da aka saba wajen wa'azi shine za a kawo malami almajiri ya yi magana idan ya ɗanyi wani abu ya ja hankalin mutane to shi kuma malami sai ya biyo daga baya sai ya taushe duka kafa inda wancan almajirin nashi bari to wa'azin tama sai aka tamuke abin sai aka juya shi aka fara kawo malam sai aka kawo almajiri to ba lalle ne ku ji abin da zai gamsar da ku ba irin shi abin da malam ya faɗi saboda malam Allah ya bashi usulub jazzab wanda yana jan hankali abin da nake so in yi jan hankali ko in yi tunatarwa kan shi shine abin da kowa yana son ya same shi kowa duk duniya kowa yana son ya same shi shi ne mi shi ne ilimi duk duniyar nan duk wanda ka ja ce bai sai samu ilimi ƙarya ce yake maka yanzu da za ka zo ka rike ka rihe wani abu cikin kwano idan ka rihe wani abu cikin kwano sai ya ja ce menene ciki ka ce a ban gaya ma eh da Allah wani ka nuna ni ka san me yake so ya samu kenan so yake samu ilimin mi ke cikin kwanon nan to haka shi ma duk duniya ilimi kowa na son shi ilimi abinda na kasa maudu'in shine na farko ta'arifin ilimi me ake ce ma ilimi kamar yadda muka sani ba kowane fari ne kitse ba wani fari rogo ne wani kuma mai ne sare wani kuma fari da kake ji da gani kawai wata riga ce fara sannan abu na biyu menene falalashi neman ilimin sannan abu na gaba ya ake neman ilimi abu na gaba wasu littattafai ne wanda ya kamata ɗalibin ilimi ya fara da su sannan cikin hanyar neman ilimi ɗalibi yana haɗuwa da ƙaya ya za a yi ya kauce ma wannan ƙayoyin sannan abu na gaba na ƙarshe shine nasiha zuwa ga ɗalibin ilimi abinda ake ce ma ilimi kamar yadda a sheikh ibn al-usaimi da ke cewa huwa idraku shay ala ma huwa alaihi idrakan jazima shine riska abu kamar irin yadda yake riska wadda take ta gaba daya idan an ce ma yau wata rana ka sani baka da shakka sai ka ce asabar kaga kai kana da ilimi kenan amma aka ce yau wace rana sai ka ce abinda nake tsammani yau lahadi kaga baka da ilimi kenan ko ka ce tsammani to tunda shakka ta shigo to baka da ilimi sannan kuma idan kan riske abu ba irin yadda ya kamata ba to kai ne ake ce ma jahil murakkab amma idan kasancewa ba haka idan kasancewa haka yake kamar yanzu kai ne za a tambaya wanda ke nasiha yanzu tsaye mace ce ko namiji can daga nesa baka gani na sai ka ce waccan muryar mace ce daga nan sunan ka jahilun murakkabu saboda mi baka sani ba kuma baka san baka sani ba ba a son mutum ya rasa wani abu da ake ce ma shakka cikin rayuwar shi duk lokacin da kake da shakka cikin abu to kakka yi jazama da shi to shi ne ba ka da ilimi kenan amma idan ka ce ina tsammanin ko ka ce ban ma sani ba mace ce kuna ka ce wallahi ban sani ba to sunan ka jahilun basit kai baka sani ba amma ka san cewa baka sani ba kai kana da kana da kana da kana da saura amma kaga wancan wanda ya ce mace ce to akwai wani masal da suke ce ma anzul walau qarat wani bawan Allah ne wanda ana tahiya sai aka ga wani abu can daga nesa wasu suka ce wasu suka ce wannan shaho ne yace a'a akuya ce aka ce a wancan shaho ne ace akuya an kusa a kawo wurin abun a raba garnama kawai sai abun ya tashi yana tashi sai aka ce a to ka gani sai ce kai akuya ce hukura tahira shi ya ce wani akuya ce an zo da walau ƙara ya ce akuya ko da kun ga zahira ba kun ga zahira ba ya ce to akuya ce kenan shi ki faɗi abu na gaba shi ne falalar ilimi ilimi da muke ji da gani a kowane yare sai da suka rabi ilimi kowane yare na duniya sun yabi ilimi sannan sun san cewa akwai ilimi idan kuka ɗoki yaren hausa yaren hausa sai da suka yi wasu 'yan abiyata masu daɗi suka ɗora cikin kunnan yaro da babba domin su saurarar da kai ilimi wani mai iya magana ya ce kiwa kulin fit abu dunkule kalau na kale kalubale kacici kacici miye abin da yake yaɗo kuma dunkule ya watsu ya barbazu tattare da yaɗo gashi a mulmule yace in ka ture zuciya da ilmu ake kalubale ilimi shi ka ne wanda ya kai ka bada amma yana nan kamar yadda imam al-albani yake cewa yazidu bi kasrati al-infaq minhu wa yanqusu in bihi kaffan shadatta idan ka bada sai ya karu idan ka idan ka rike baka bada ba to sai ya ragu kamar sabanin dukiya dukiya idan ka bada kowa na ganin cewa za ta ragu idan kana dala 20 sai ka bada dala 10 sauran nawa sauran dala 10 idan ka iya suratul fatiha sai ka karantar da suratul fatiha sauran suratul fatiha nan taka tana nan sannan kuma za ka iya itikaninta kenan ilimi shine wanda kullum ana buƙatar mutane su zo su koyi abin da ya shafi ilimi albiri cikin nasihun da yake ma ɗanshi yake kira yake zamanar da ɗanshi yana yadda kuka san ka ba yadda luqmanul hakim wanda mai hikima yadda malamin da ya sauke yi muna nasiha to haka shi ma imam albiri ya kira ɗan shi yana mai yana mai nasiha zuwa ga neman ilmi yake cewa tafuttu fuadaka al-ayyamu fatta wa tanhitu jismaka as-sa'atu nahta wa tad'uka al-manun du'a sidqin ala ya sahi anta uridu anta araka tuhibbu ilsan zata khidrin abatta talaqa hal akyas batta تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتباته تنام الدهر ويحك في غطيت بها حتى إذا مت انتبهت أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو أقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نحيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من غشاها ويكسوك, ويكسوك, ويكسوك الجمال إذا عريت هو العذب المحند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت يصيب ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت yake cewa tafuttu fuqadaka al-ayyamu fatta wato kwanaki suna ta keta jikinka ketawa kullum kana karewa yau cikin shekara 100 da aka baka yau an ɗebi shekara 20 gashi nan kwanaki duk sun ɗebe ka an yi shekara ɗaya ta ratsa shekara biyu ta ratsa shekara uku ta ratsa har shekara 20 sun ratsa sauran shekara 80 amma baka baka ankara ba watan hitu jismaka sa'atu nahta lokaci yana ta sassake ka in baka san lokaci na sassake ka ba da baka da gemi yanzu ga ka da gemi da baka da hurhura yanzu ga ka da hurhura da baka da mata kai mata gadiya kana tahiya idan ka dibi hotonka kana dan shekara goma yanzu baka iya gane kanka in awon da sai ka ce wannan ba kanina ne ba a ce kai ne as-sa'at lokaci yana ta sassaƙe ka yadda ake sassaƙa ice yake cewa tanahu dahar wai haka fi gajidi yake cewa kai kana ta kwana tsawon shekarun da kai kana ta kwana wai kai canka hadda saga saraga hadda saraga kana yi hatta idan mutum ta ba ta wai kai sai ka mutu sannan ka warka wanga kwana da kake wanga mugun kwana sai ka mutu sannan ka falka yake to ababakarin da'autuka law ajabta yace ya kai dana ina kiranka law ajabta ina ma zaka karba min sai ce kamar dan yana juyowa yace baba na karba ma zuwa mi kake umurta ta an karba ma sai ce ila ilmin takunu bihi imama ina kiranka ka zo zuwa ga ilimi wanda zaka zama shugaba mutsa'an in haita wa in amarta ka zama wanda ake yi ma da'a idan kai yi hani ko kai yi umarni duk lokacin da kace ayi sai ayi saboda kana da ilimi duk lokacin da kace a bari sai a bari saboda kana da ilimi yace yanaruka naf'uhu ma dumta hayyan wa yabqa zikruhu laka in zahabta amfani ilimi zai same ka ma dumta hayyan matukar kana mai rai idan dai kana mai rai to za ka yi ta samun amfanin ilimi wa ya buƙa zikiruhu laka in zahabta sannan ambaton ilimin nan ya tsaya gare ka idan ka mutu shi yasa wani mai iya magana yake cewa man la yurajja wa huwa hayyun fa ma min haqqihi in mata an yufqada yake cewa man la yurajja duk wanda ba a sa ran bai da wani amfani lokacin da yake da rayuwa to wallahi bai da haƙƙi in ya mutu aka manta da shi duk lokacin da kaga cikin al'umma ba ka yi mutane amfanin komi ba idan ana nan idan ana cikin al'umma ba a tuna ka idan ba ana son a yi taro a ce a bada kuɗi ba a ma kawo ka saboda ba ka bada idan ana cewa a taimaka ma addinin musulunci ba a ma kiran ka saboda ba ka taimaka ma musulunci idan ana cewa a je makaranta ba ka taɓa zuwa makaranta ba to ba ka da haƙƙi don haka ko da ka mutu ka yi ba a ambace ka ba a kira wani ba an ce Allah ya gafarta mai kan ma ka zargi kowa ka zargi kanka tun kana raye ba kai abun da idan an zo ba za a tuna ka sannan ku mu duba Allah ya siffantu da siffa ta ilimi musan cewa ilimi yana da girma shi yasa wasu masu yan magana suka cewa wata ran aka samu aka samu sabani kamar tattaunawa ce tsakanin ilimi da hankali ilimi da hankali ilimi yace ma hankali ni nahi ka hankali yace a ilimi nahi ka wani yake cewa ilmul alimi wa aqlul akhil ikhtalafa man dhallabi minhu ma qad ahrasa qad ahrasa sharafa فالعقل قال أنا الرحمن بي عرفا فأفصح العلم إفصاح وقال العلم أنا عارضت غايته فأفصح العلم إفصاحا فقال له بأين الرحمن في قرآنه اتصفا فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرفا yake cewa ilimin mai ilimi da hankalin mai hankali sun yi sabani wane ne cikin su yake matsayi hankali yace ni na yi ka matsayi yace dalili yace saboda da ni ake gano akwai Allah haka ne duk mai hankali ya san akwai Allah sai hankali yace a wannan ita ce dalilin ga yace eh yake cewa to cikin shi kuma hankali yace to ni kuma dalili na cikin Qur'ani da ni Allah siffata kanshi Allah siffata kanshi da mai ilimi ko da mai da mai hankali ko da mai ilimi Allah siffata kanshi da mai ilimi fa bani lil aqli anna al ilma sayyiduhu daga nan sai abin ya bayyana ga ilimi cewa lalle hankali shine shugaban shi fa qabbala al-aql ra'as al-ilmi wa saraba hankali ya samu ilimi ya bashi bizu sai suka huce suka tafi kenan abin da ya shafi ilimi Allah ya siffanta kanshi da ilimi Allah yana cewa inna Allah kana aliman hakima lalle Allah ya kasance aliman masani ne sannan hakima kuma bai gushe ba hakiman kuma mai hikima ne kenan Allah ya siffanta kanshi da ilimi saboda a nuna mana cewa ilimi abu ne wanda yake abun ne ba sannan ilimi abu ne wanda yake mai kyau kowa na son shi sannan kuma Allah ya yabi masu ilimi wajen yabon masu ilimi da Allah ya zo ya nuna cewa akwai shi Allah ya zo ya nuna shaida sai ya fara cewa shi ya shaida akwai shi sannan mala'iku sun shaida bai kawo kowa ba sai yace sannan su ma masu ilimi sun shaida akwai Allah Allah yake cewa shahidallahu annahu la ilaha illa hu shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wa ulil ilmi shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulil ilmi qa'iman bil qisti لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله يجتوى شهيد الله الله يا شهيدا cewa ba abin bauta ma da gaskiya sai shi ba abin bauta ma da cancanta sai Allah sai Allah ce wal mala'ikatu su ma mala'iku sun shaida wannan wa ulul ilmi sai Allah ya tuwa da ma abuta ilimi kaga wannan kawai Allah ya ce yayi kaza wani yayi kaza kuma a kawo ka ciki ka san ba karamin matsayi ne ba sannan kuma cikinmu nan kowa na sai ilimi falalar ilimi kan tana da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man salaka tariqan hadisi na Abi Darda man salaka tariqan Abu Huraira ma ya ruwaito wannan hadisi duk wanda ya bi hanya yaltamisu fihi ilman yana neman ilimi cikin wannan hanya sai Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahalallahu lahu tariqan ila aljanna Allah ya hore mishi hanya zuwa aljanna sai in ya ƙibi in kan kakki zuwa neman ilimi to wallahi kai ka zo ka je huta sannan duk yadda kake jin ana cewa a zo a yi mawa'azi a ce abu kaza mai kyau ne abu kaza bai da kyau wallahi in baka je kan nemi ilimi baka gano komi wurin wa'azi sai dai a ce ma shirka haramun ce amma ba a yi ma tafsili a ce ma da kaza da kaza da kaza da kaza duk shirka ne ba a yi ma wannan sai ka je na sai ka je makaranta sannan ka gano menene ake ce ma shirka saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tana koyuwa gare ku fiye da yadda tahiyar tururuwa take koyuwa gare ku cikin duhun dare saman halalan duti kun ga ai ba zancan ka ga tahiyar tururuwa to haka shirka take koyuwa gare ku kenan abin da ya kamata mi dole mutum sai ka je makaranta ka yi karatu kana jin an ce ai Allah yana gafarta mu wanda babu shirka sai ka ce ni ban yi wacce ma baka shirka ko wannan ba shirka ne ba cewa baka shirka baka neman ilimi to abin da ya kamata shine mutum ya je ya nemi ilimi saboda kan mu bata nukta kan mu bata lokaci kan wannan nukta saboda akwai nuqat wanda sun fi wannan muhimmanci saboda neman ilimi falalashi kowa ya sani daga ciki duka kunkuna ta kubi aka ce jahili ba mai juyowa in wani waiwayo kace kai da kai niki in ya yi ƙarhinka ya buge ka in kuma mai ƙato ne ka irin wannan ka ɗauki ƙarhe ka zama ɗan tashin hankali ya ce Allah ya isa shi ne kawai idan amma an ce malam kowa duk waiwaya za su sai a waiwayo kamar yadda malam bahaushe yake duk kowa ma malam ne musamman ya sa dogori to yanzu daga wannan mun san cewa ilimi abun nema ne tun da ba ka so a ce ma jahili kama hanya je ka nemi ilimi a nan nake so in ja hankali akwai waɗanda suke fara neman ilimi amma kuma sama hanya sai su bari neman ilimi shi ba a bare shi ba a ƙarewa ba ka cewa mu yanzu gida ya taushe mu gida ya taushe ka wata zai kai ka ba ka cewa mu yanzu mun tsuha in ka tsuha kamar kwando ko kai ne kasa tun da dai kana iya ka gane dala abi kuma in an kama goro kana iya ka tauna in ka fi son goro saman nama to ba ruwan Allah ka je ka nemi ilimi innama al'amalu bil khawatim kada ka ce mu mu muka kawo kungiyar izara yanzu mun daina neman ilimi mun abinda muka yi mun samu fiye musu je su yi dan ka bai yi saboda ya gaba kai amma in dan ka ya ga tun da sahe idan kai mai tarsa ne bayan sallah asuba in kai sai ka je malam ya gayo ma karatu ko kuma sai ka ɗauki littafi ka duba ka ɗan sa wani abu sai ya gano cewa lalle ilimin nan na da falala musamman lokacin da ka ce bai je karatu amma kai ka zo wai gaban ɗanka gaban malami ya ce malam a kula muna da shi wallahi mu kai yanzu ba mu iya ba mu da lokaci shi ma ɗanka ta zai bai da lokaci wallahi ko bai ci haka cikin kanshi ba ya ce a shikenan bai da lokaci saboda ganin yake ilimin ba wani abu ne ba inda wani abu ne da kai kaje ka nema to shi yasa mutane mu daina barin neman ilimi da mutum abu da sai ka ya ce bari in samu karatu na gyaran sallah sallan na wallahi kai da kake karatun da ke gare ka ba na gyaran sallah ne ba dan ba ta gyaru ba dan wata rikice ma in tai sai ka rasa yadda za kai in ta rikice ma manya-manyan malamai ma sai su rasa yadda za su yi sai ba kai ne kana tsaye kuna kana bin liman kawai sai ruku to kai kuma irin matar ka ta caza ma kai sai baka je ruku ba sai da aka taso sai kake wazuwa sai shin wai kai ruku ko baka yi ruku ba kai ruku ko baka yi ruku ba to ya zaka yi da sallar ka in abin nan ka ce a mu mun samu karatun gyaran sallah mai zaman mu in an tambaye ka ce a sai an yi yoyon ba ashe baka samu karatun gyaran sallah ba ka sani ba in ka samu karatun gyaran sallah gaba wani malamai kai ne malam kai ne kan manta abu kaza cikin sallah kuma kana bin liman to ya za a yi liman ya doke ma ko bai doke ma ba sannan abin nan wajibi ne ko farilla ko kuma mustahabbi ne ko rukuni ne in ka bata rukuni ya za ka yi baka ma san rukuni ko ba rukuni ne ba sannan cikin mazahib baka san menene ba aka tattauna da shi cikin sallah ka ce karatun sallah kake so ka kenan karatun sallah wa malam ka kama yi kenan sai ka mutu to abu na gaba shine abin da ya shafi wajen neman ilimi akwai wasu sharuɗa da ya kamata a ce ɗaliban ilimi sun rika don mafi yawanci shi yasa mutum ya jima yana neman ilimi kuma ya wahala ka jima kana neman ilimi sai ka wahala ka kasa tara ilimi yadda ka san mai tara kara ka tara kura ta zo ta bugi abu na farko wajen neman ilimi sai ka samu malami na farko dole sai ka samu malami idan baka samu malami ba to biyar da zaka nemi ilimin nan in dai ka satina malam kawai wa'azi kake saurari in dai ka satina to wa'azi ne kake saurari malam je ka ta sauraron wa'azin ka kuma kadda gobe ka buɗe littafi ka ci za ka rantar da mutane saboda ka ne kake saurari saboda zama kusan malami akwai fawa'id nashi wanda la tu'addu wa la tuhsa ba ya kirge su sannan abu na gaba shi ne a sa lokaci a ba da lokaci a ba da lokaci kada ka ce to malam in na samu dama zan zan zuwa ba ka samun dama ba ka samun dama abadan ba ka samun dama malam sai ka ga kawara yau ka samu dama gobe ka samu dama shi da ka abin sai ka ji kan kana dan abin da ka ce wallahi na yi noma na gashi ji nake kamar na yi fada da kato hudu majiya kashi kuma mahaukata kana ta mika ba ka samun zuwa ba ka zuwa amma in aka sa lokaci abu na gaba kadda ka yi sakin ka saba ma wannan lokaci in ba dole ta kama ba kana daji kana ganin kuka sa bayan sallar la'asar kana daji kana ganin lokacin nan da kai da malami yayi to sai in malam abe da dama duk yadda kake ganin sauran kaɗan kare hakan nan ƙalakan nan har gobe kare shi ta gudu ta wurin malam ko baka yi wanka ba ɗauki littafi jai a gaya maka rasu ka sanya cewa barnamijinka ba abun da zai hana ma ka ɗauki karatu sai dai rashin lafiya ta ka ko ta malam ko kuma wanda yake tilas naka idan kai haka nan to ka kama matakan doga karatu sannan abu na gaba shine ka samu littattafai wanda suka dace littattafan da suka dace ko sune al-usul qabla al-furu' ka samu ka fara assalawa asali kahin ka je wajen wajen wajen rassa kahin ka zan kawai kana ciro wa iya icce kana ci ka san wani icce ne kake ci kada kawai kana abin nan kana ganin sun yi kyawu ka ce kai wanga ba sun yi tsanwa shar bari in dogo in ci ko da kake tamna sai ka ji ashe ɗiyan dogon yaro ne kake ci baka sani ba ko da kake taunawa sai ka samu lemu ne shi kuma sai an kwalje ake sha ko kuma banana ce sai an kwalje ake sha baka sani ba to ana fara da asali ne kafin far abin da ake ce ma aslu shine ma alaihi ghairuhu buni abin da ake gina wani akan shi wal far'u ma ala siwahu yanbani shi kuma far'i shine abin da yake ginuwa akan wani to idan ka samu wannan to ka fara kama hanya ta karatu amma idan baka samu wannan ba kawai da kaje sai dai ka rankito wani littafi wani mutum ya zo ce min ina madina ya ce malam da Allah kira ni da Allah malam kamus nake so a zo min da shi nace wani irin kamus yace kowane ne kamus nace to ba matsala bayan sace ya sai kira na ce malam da Allah da Allah ina fasa kamusin nan a bar shi fatuhul bari nika so nace kai nace aka rawa kallon zuwa yana nan ina tara kuɗi in sai fatuhul bari fa ni ni da kaina ina tara kuɗi in sai fatuhul bari ka san wanne ne fatuhul bari yace a cikin wa'azi ne rijab na zaka ya fa ya fare shi aje matsala to fatuhul bari inda kusan mujalladi 30 da wani abu na 30 da wani abu da an kama shi yagga abin shi ko baki ba bai iya tada daidai ba baki bai iya tada daidai ba amma ya ce a kame fatahul bari kaga shi daga jin sunan littafin ne da ya zo a kashi ga yawa ce ka an ga fatahul bari ana aishi daga nan sai ka ce shi kenan bai iya zuwa ko ina fatahul bari ba littafi ne wanda wani yake karantar da kai kai kake karantar da kanka shi amma ya za a ka karantar da kanka shi wannan mujalladi 30 da wani abu sai ka iya asali in ka iya asali wancan kai da kanka za ka iya karantar da kai kashi sannan abu na gaba abinda ɗalibin ilimi yake haɓa da shi shine ɗalibai ilimi ba san littattafan da suke karantawa ba ba san littattafan da ake karantar da su ba akwai wani littafi shi asali an buga shi ne saboda wani ya karantar da kai shi akwai wani littafi shi kuma asali an buga shi ne don ka karantar da kanka shi bai bukatuwa da sharhi duk abin da ka ga na sharhi ka kasa gane shi to usul inda ka gina ba su gina ba usul inda ka gina yanzu kai zo fatahul bari kaga wata kalma kana neman wai wannan kalma take ni kuma baka san yadda zaka halale ma kanka shi ba to asalin da ka gina bai gino ba kwata kwata bai gino ba kai da kana cikin fatahul bari sai ka haɗu da wata kalma baka san ma'anar ta ba to cikin asalin da yanzu zan baku su cikin asalin da kan riga ka gina kayan cewa ga inda zan je in samu wannan abu shikenan kana jin wata kalma sai ka ce bari in je wajen kamus zai yi min bayanin ta kana ɗauko tafsir na ibn kasir tafsir na ibn kasir ba wanda za ka ce zo ka karanta da tafsir ibn kasir a da ka haɗu da ibn kasir ya kawo wanda yana cewa mafhumul mukhalafa mafhumul muwafaqa kana zuwa to eh me mafhumul mukhalafa baka baka da asali ne inda kana da usul ka karanta ulumul qur'an ka karanta usul fiqi ka san wannan abun ka huce da shi da ka zo ci gaba kawai zakai to wannan shine afa ta gaba ɗalibin ilimi sai ka jima kana karatun wasu littattafai wanda mutum kai ne za ka karantar da kanka su amma sai ka ka kasa tattara komi kowane littafi ka ɗauko sai dai an karantar da kai ba ka karantar da kanka su misali mutum da za a ga ya zo yana karanta wannan aƙida na wadda na su ibnu usaimi na ibnu baz da salihul fauzan wannan duk littattafai ne wanda za ka karantar da kanka su kai da kanka za ka karantar da kanka su amma in ka samu asali to abu na gaba wannan nukta mun gama da ita sai mu je menene ya kamata ɗalibin ilimi ya fara da shi abin da ya kamata ɗalibin ilimi ya fara da shi na farko shine alkur'ani shine ya san alkur'ani alkur'anin nan ko ka hardace shi harda idan kuma Allah ya sa kana da nauyin kwakwalwa to ka fahimce shi fahimta mu sani cewa ƴan uwa idan ka tsufa kamar malamin da ya bar wurin da ya ce ko taimaka ma Allah kuka kuka kuka kuka rike aljihunku dan ni wannan abin da aka taimaka wallahi wallahi ku yi tsoron Allah wallahi sai kun yi tsoron Allah ce wani ya doko abin nan ya ba da kirga daya biyu sai ya ga sulɓa sai ta aga ji amshi Allah ya ba da lada Allah mala to idan ka tsufa kamar malam Ahmadu to baka kai lokacin da zaka ce ba ka harra alqur'ani alqur'ani idan aya guda guda zaka yi harda to cikin shekara 17 zaka harrace shi kada ka ce to wai san zan shekara 17 to wace ba kuma ba zaka yi 17 ba ba ruwanka ka fara daga yau ka fara aya guda guda ko da ka kai shekara guda sai kan mutu Allah ya gani ka kana niyyar ka kai shekara goma sha bakwai ka haddace kuma Allah bai cika ma burin ka ba abun da ka tsaye da shi ka tsaye cikin mahaddasa alqur'ani idan aya biyu kake yi sai ka raba idan kuma kai mai jin kanka ne shahi guda guda kake yi cikin shekara guda da wani abu ka haddace alqur'ani shekara biyu da wani abu ka haddace alqur'ani to haka za ka tafi kai ta yi haka haddace alqur'ani kada ka kasa aya guda guda guda guda dai ko dai ko dai kai ne ɗan hakimin marasa basira to za ka iya ko ni rashin basirarka aya guda a gaya ma ita ka ina kana daddaka ka ina kana daddaka to za ka iya harrace ta kenan yanzu ka fahimci alkur'ani ka karanta alkur'ani kadda ka zo aya na za kana ja gigigir girgir kana ja kana abin nan kamar ɗan ƙalaƙa wannan duk ba naka ne ba kamata ya ka iya karatun alkur'ani kamar yadda kuka san cewa mafi yawancin wa'anda Allah ya ma gyaɗar dogo ƙasa iya sama iya sulewa ahlu sunna wajen karatun alkur'ani to kadda ku yi ƙasa a gwiwa har yanzu kuna buƙatuwa da ku je ku karanta alkur'ani alkur'anin nan ba marhala kowace marhala ta shi wahala gare ta ka iya haɗa baki wahala gare shi amma idan ka iya hada baki karanta alkur'ani shi ma tiryan tiryan wasani kowane ka sashi wurin shi shi ba ya shi wahala idan ka kare da wannan shi kuma ka hardace alkur'ani wahala ke gare shi to shi kuma rabar da ta shi kowanne wahala idan ka kare harda alkur'ani shine kai gadin hardan nan ta zama tana nan ba ta je ko ina ba to wannan ita kuma ta fi kowace wahala kowace wahala malam kakkace kakkace kakkace abin nan ne yanzu na harata Qur'ani na abin nan a'a yanzu misali idan Qur'ani idan ka harata sura guda to sai kai ta muraja a sura guda kai ta muraja a sura guda idan ka kare da sura guda ka harata sura biyu kaga aiki ya kara daduwa idan ka harata sura uku haka zaka haka harata sura 114 kaga aiki ya kara daduwa daga guda ka kai 114 sannan kuma zuwa ƙarshe zan faɗa muku wata hanya wadda take mafi kusa kuma mafi sauƙi wurin harrace alkur'ani bi iznillah abu na gaba bayan mutum ya san alkur'ani a karance sai kuma mutum ya zama ya san qur'ani a fasare kada ka zama kamar sanin himari ya hamilu asfara kamar jaki yana ɗauka ce alhamdulillahi rabbil alamin ka ce wallahi wannan cikin sallah ake karanta ta so me take nufi ban sani ba ina amfani lokacin da kake karatun alkur'ani cikin cikin sallah ana son ka ji kana da tadabburi kuma kana da khushu Allah dai ke cewa laqad sanal qur'ani zikri fa hal min muddakir mun hori alqur'ani lizikir dan ambato fa hal min muddakir shin akwai masu tuntuntuni cikin alqur'ani to ba za ka samu ba kana eh, samun natsuwa dole sai ka zama ka san fassarar wannan alqur'ani idan ka san fassarar wannan alqur'ani to insha Allah daga nan ka samu ka samu ah, kredi wanda za ka zan kira duk ilimin da ka kira insha Allah zuwa zai yi to sai abu na gaba shine usul cikin kowane fanni abin da ya shafi aqida ilimin da ya kamata littattafan da ya kamata ka karanta na farko akwai alqawaid al-arba alqawaid al-arba na Muhammad ibn Abdul Wahhab wannan littafi yana da matukar muhimmanci ka karance shi ka ƙara karanta shi kuma ka san shi sannan akwai al-usulus salasa sannan akwai da waƙidul islam duka na wannan babban malami a shekh muhammad ibn abdul wahab wanda ake jingina ahli sunna zuwa gare shi ana ce musu wahabiyya kun san kun san ba taɓa ganin rashin adalci ba irin wanda abin da wa'anda ba ahli sunna ba suka yi ma ahli sunna sunan shi muhammad ibn abdul wahab sunan baban shi abdul wahab to kun san idan ka'ida ne tunda anti anti ba wai anti ba haka ne ba anti shi muke bi to tunda anti shi muke bi ai an tashi sai a ce mi sai a dan sunan shi ko sai a ce muhammadiyya to sai aka fa in aka ce haka nan fa mutane za su fahimci cewa wanda ke bin annabi muhammad ya ce a to ba mu cewa haka wahabiyya za ce to sannan kuma akwai kitabut tauhid duka na wannan babban malami ana rawaitowa cewa sheikh ibn uthaymeen da bin bas ba a taɓa wani lokaci ba wanda ba su karantar da wannan littafi kitabut tauhid shi kitabu tauhid din nan babu wata magana ta malam idan ka ɗebe cewa fihi masail kawai zai kama ne yace Allah ya ce kaza babu wanda zai magana kan kaza haka kawai sai yace Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza kama ayoyi yace annabi ya ce kaza annabi ya ce kaza shikenan sai yace abinda zamu fahimta ciki akwai wasu ƴan matsaloli akwai matsala ta kaza akwai matsala ta kaza akwai matsala shikenan babu sharhi babu sharhi shikenan to amma wallahi yau in ka karantar da shi cikin wani gari ba a karewa ba a ce wani dan tashi hankali ne kuma alkur'ani da hadisi ne ka karanta to ka karanci irin wa'annan littafi sannan irin su al-aqidatul wasitiyya aqidatul wasitiyya ta Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah Ibn Taymiyyah yake da aqidatul wasitiyya sannan kuma aqidatul tahawiyya da kuma sharh sunna na Imam al-Barbahari da kitabut tauhid na malamai da yawa wa'annan littattafai idan ka same su zaka assara kanka abin da ya shafi aqida zaka samu usul to sai abu na gaba shine abin da ya shashi kuma bangare na shi tafsirin kanshi idan kana so ka san tafsiri akwai qawaidut tafsir usulut tafsir dole sai ka san wa'annan qawaid saboda wata ran za ka zo ka ji an ce wane ya ce kaza wane ya ce kaza ko an fasara ya kaza an fasara ya kaza sai ka ce to menene gaskiya a al'amari an ce ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya wasu suka ce annabi wasu suka ce a'a musulunci wasu suka ce hanya Allah wasu suka ce alkur'ani wasu suka ce la ilaha illallah ce to wanne ne gaskiya to kaga inda in ka karanta usulul tafsir ko qawaid tafsir ba ka bukata sai ka ce duka gaskiya ne wannan ikhtilafu tanawwu ne kenan ikhtilafi ne wanda yake malamai kawai nau'uka ne suka bambanta amma kai ka riga ka san cewa duka abu guda ne ake nihi siratul mustaqim din nan annabi ne siratul mustaqim nan qur'an ne siratul mustaqim nan la ilaha illa allah siratul mustaqim musulunci ne allah ne duka shine siratul mustaqim idan ka karanta usulul tafsir sai ka san wannan sannan kuma idan ka karanta usulul tafsir idan an karanta aka ce alhamdulillahi rabbil alamin sai ka ce wai wane ne rabbil alamin sai ka ce arrahman rahim wane ne rabbul alamin nan ban gane ba sai a ce ma a'a akwai tafsirin qur'ani bil qur'ani akwai wanda yake cewa wanda yake zuwa mutanasik kai tsaye haɗe yake da juna akwai wanda yake cewa mutafariq rabe yake da juna mutanasik shine wanda yake rabe kamar da Allah yake cewa was sama'i wat tariq wa ma adraka ma tariq sai jami an najmu saqib kaga kai tsaye Allah ya fassara shi lokaci guda kuma cikin aya to yadda Allah ke cewa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun to kamar wani zai tambaya su wane ne to Allah ya ce kakkaje nesa allazina amanu wa kanu yattaqun kaga kai tsaye lokaci guda cikin Qur'ani Allah ya kama su to amma shi kuma wanda yake rarrabe to wanda yake rarrabe yana da matsala dole ba kai kadai ba za ka isa ka kawo ma kanka shi ba dole sai ka bi hanya ta malamai kuma ka san kawai da tafsir kamar yadda Allah ke cewa alhamdulillahi rabbil alamin sai mu ce ma rabbil alamin kamar yadda can cikin suratu ash-shu'ara abinda ake ce ba qala tara gardawa da suke hada qur'ani akwai abinda suke ce ba qala tara qala qala ne suka jeru wuri guda har su tara cikin aya tara wani lokaci guda da kai an ce qala tara to suna cikin suratu ash-shu'ara to cikin qala tara Allah yake fir'auna yake ta qala fir'aunu wa ma rabbil alamin قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين وأنا شيء وما رب العالمين رب العالمين إن سيء القرآن يكامش يفسر ما yake zuwa bi rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma ubangijin sammai bakwai da kasai bakwai da abun da ke tsakanin su kuma rabbul mashriqi wal maghribi wa ma bainahu rabbul mashriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kun muke shine alqur'ani ya kama su lokaci guda wuri guda da Allah yake cewa ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim Allah ka shirar da mu hanya madaidaiciya sai Allah ya ce mi hanyar waɗanda kai yi ni'ima a kansu wani zai tambaya su wane sai Allah yake cewa ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا sai Allah ya kama su wa'anda Allah ya ni'ima akan su sune ni annabawa da siddiqai da shuhada da salihan bayi kaga lokaci guda ka gano tafsirul qur'an bil qur'an sannan kuma cikin qawaid da zaka san abin da ya shafi tafsirul qur'ani bis sunna fassara alqur'ani da shi sunna kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ya karanta aya wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana innal quwwata ram yake cewa abin da ake cewa alquwa karfin da ake cewa ku tanadi shi shine jiwa ku iya jiwa idan lokacin da ne to ku iya jiwa kibiya daga nan ko yatsa mutum ya daga ma kana aika cire ta da kibiya sannan idan lokacin yanzu ne kuma a iya harba misil a je a karanci kwamfuta a san komi idan kuma bindiga kowace bindiga ka za ka iya tada ta to shi ne alkuwa wanda ake cewa ku yi mu kahirai tanadi yau da in ba ku musu tanadi su suna muku tanadi sai manzo Allah sallama ya fassara ma shi kamar yadda sauran hadisai na manzo Allah sallama gaba ɗaya suna fassara alqur'ani ne wannan shine abin da ya shafi qawaid tafsir to cikin qawaid tafsir abinda malamai suke nasihanta dalibai su karanta shine na farko akwai al-fusul fi ilmi al-usul na musa'id at-tayyar wannan littafi ya karanto ya tattaro abin da ya shafi usulul tafsir idan kana so ka karanta usulul tafsir to in ka karanta wannan littafi zaka fa'idantu da yawa sannan na gaba shine muqaddima ta ibnu taymiya ibnu taymiya yana da littafi shi ma wanda yayi muqaddima ta tafsir wanda ibnu kasir da ita ya bude littafin shi sai dai ibnu kasir bai jingina ta ba zuwa ga malamin shi kai tsaye shine ibnu taymiya saboda wasu dalilai da malamai suke faɗi sannan abu na gaba cikin usulul tafsir sai ka samu al-usul al-usul usulul tafsir na ibnu usaymin shi ma nan zai taimaka ma sosai sosai sannan kuma akwai littattafai wa'anda suna iya ta nuna bi hadal ilm su ne kamar littafi na ibnu juzai at-tasihil at-tasihil idan ka karanta shi wala baka bukatuwa da iman sai sharhin wani littafi za ka ji ka samu qawaid na tafsiri ka san tafsiri kuma ka ka san inda tafsiri ya sama gaba sannan idan ka zo da kowane jama'a za ka san wani tafsiri ya kamata ka yi musu wannan abin da ya shahi ulumul tafsir kenan sannan kuma akwai ulumul qur'an abin da sha ulumul qur'ani shine sanin shi alqur'anin karan kanshi alqur'ani yana da ilmumuka da yawa ka san annasikh wal mansukh sannan ka san al mutlaq da al muqayyad da kuma sauran ulum wanda yake sun tattartigo ulumul qur'an ka san menene al makki wal madani wanne ne ake ce ma makkiya wanne ne ake ce ma madaniya sannan menene asbabun nuzul kuma saboda menene fa'ida da zaka sani idan ka san nasu ka rubar su menene fa'ida da zaka samu idan ka san asbabun nuzul to idan ka karanci ulumul qur'an zaka san wannan ulumul qur'an wanda malamai suke nasihantar mutane su karanta shine al-itqan fi ulumul qur'an na imam as-suyuti imam as-suyuti yana da al-itqan fi ulumul qur'an wa in kana idan ka karanci al-burhan na zarkashi zaka samu cewa mafi yawanci dai cikin su ne imam as-suyuti ya doko sannan akwai manahilul irfan na zarqani shi ma idan ka karanta shi cikin ulumul ulumul qur'an zaka fa'idanta sosai sosai sai kuma abin da ya shafi su tafsirin karan kansu idan ka so kana son tafsiri wani tafasir ya kamata ka karanta ko kuma ka fara asala kanka da su na farko shine ka san tarjama ta alqur'ani kada ka je kai tsaye wajen tafasiri din nan idan baka san tarjama ta alqur'ani zai baka wahala sosai yanzu kamar ka ga mu nan abin da ke gare mu sune raddul azhan raddul azhan ila ila ma'rifatul qur'an ko ila ulumul qur'an yake na Sheikh Muhammad Mahmud Abubakar Gumi Allah ya yi mai rahama to wannan yana da matukar muhimmanci mutum ka karanta shi sannan abu na gaba shi wancan tafsir na at-tasir na Ibn Juzay da na faɗa ma ka same shi ka karanta zaka samu fa'ida kuma zaka ce lalle Mustafa ya gaya min cewa wannan littafi akwai fa'ida gare shi yana nan mujalladi biyu ne kawai idan kai mai zama cikin wata biyu sai ka kare shi idan kana so sai ka sake komawa sannan kuma nan in dan yi birki kaɗan abinda zai sa ka iya ka samu fa'ida cikin littafi ba ka ratsa shi zurr ka huce ba ba ka samu fa'ida komi ba ka gane komi shine ka zan kokari kana ɗauko wasu nukta nukta sannan abu na gaba abinda zai sa ka fahimci littafi shine ka yi kokari duk kokarin da zaka yi ka yi talhisin shi ka lakashe magana maganar da malam ya ce kaza kaza kaza sai ka ce to abin da malam a takaice yake so ya ce shine kaza da kaza da kaza da kaza idan ka tsamo su shi malam ya ga goma to cikin goma nan ka mace su ka yi kokari su zama guda biyar to da ka yi wannan to littafi ka gama da shi za ka gane shi amma idan ba haka nan ba sai dai ka karanta ka mance abin da za ka rike dan kaɗan ne to sai na gaba kuma tafsirin da malamai suna nasiha a karanta shi shine abin da ya shahi tafsir na ibn kasir tafsir na ibn kasir yana da matukar muhimmanci ɗalibi ilimi ya karanta shi za a gan shi yana hitowa mujalladi hudu akwai sabo taba wadda ta hito ta darul risala su abin da yake da kusan mujalladi bakwai darul ibn jauzi shi ma yana da mujalladi bakwai amma duka dai duk wanda ka samu wanda yake bayananta ka karanta shi insha Allah za ka samu fa'ida mai kyau cikin tafsir na ibn kasir duk in ka ga kalma ka gaba ka fahimce ta ba mala asali ne baka jina wanda muke cikin faɗi yanzu sai kuma abu na gaba cikin tafasir wanda ya kamata kuma tafsir din nan da kuke shi da gani kowane tafsir akwai abin da yake kira zuwa gare shi akwai tafsir wanda ya bai da hankali ne wajen abin da ya shafi fiqh shi in ba fiqh bai sha bai cika kwankwasa koha ba akwai tafsir wanda ya cika kwankwasa kohon nahawu ce shi in ba nahawu ba to bai cika kwankwasa kowane kofa ba to idan kuma tafsir kake so ka fahimta da fikihun shi to ka je ka samu tafsiri na qurtubi qurtubi insha Allah zai kosar da kai yin waka a cikin tafsir wannan idan kuma nahawu kake so ka fahimta cikin tafsiri yadda ake irabi da sauransu to akwai littattafai akwai na samirul halbi abdurul masul wanda ya ga same shi kama kada ganga da lauje ne kidi guda an gama yadda ka san kaɗa ganga da lauyi ka san an yi guda ba a zage na biyu to ka same shi idan kuma ka kasa samu shi sai ka samu na biyu shine al-bahrul muhit na abi hayyan idan ka same shi wannan shi ma insha Allah sai ka ce Mustafa ya gaya min na uku shine at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur shi ma in ka same shi duk cikin littafin ga guda uku wanda ka samu malam insha Allah zaka ji daɗi kuma zaka assala kanka ba ma kahin ka je wurin wa'annan da tattafai aka rama kan lahu wajen abin da ya shahi na hau na hawan nan na awu sai ka tsaya ka fahimce shi akwai littattafai wanda ya kamata ka fahimta da na hau littafi wanda ya kamata wanda malamai suke nasiha da karanta shi shine an-nahwul wadih an-nahwul wadih an-nahwul wadih ba shine na farko ba al-ajrumiya ni na haifar da lata akan nahwul wadih saboda al-ajrumiya tana fahimta ga aji azra'il lokaci yana da malumin to al'ajrumiya tana daga cikin abin da ya kamata mu zo ga samu wannan ana ce musu ulumul ala sannan kuma ka samu balaga ka samu durusul balaga na ibnu usaymin da kuma sauran littattafai waɗanda sun dace ya zama da cewa mutum ka same su cikin abin da ya shaye shi wajen sanin nahawayin idan ka samu nahawu ka samu sharhi na ibnu usaymin ka bi shi tiryan tiryan tiryan tiryan duk abin da ya gai duk tambayar da ya kai kokari ka ba ta amsa sharhi na ibnu usaymin idan ka fahimce da ka samu al-imla na shi ibnu usaymin da kuma durusul balaga shi ka wani bangaren larabci ka gane ba da shi sai kuma malami kana buƙatuwa daga san kalmomi kana buƙatuwa daga san kalmomi da kun kalmomi saboda ka aje kullun in aka da aka same ka sai ka zanto da kalma sai ka koma cikin kamus to sai ka samu wasu littattafai wanda za su taimaka ma da yawa sosai wajen fahimta abin da ya shafi su kalmomi din littafi na wanda nake abin nan wasu 'yan kasidu wanda nake murtan mutane su zai karanta shine na farko ka karanci lamiyatul arab ta shanfara alkahalani idan ka samu wannan lamiya ka karanta ko wata kalma ita ma ka santa da tasrifi inta sannan kuma akwai lamiyatul ajam lamiyatul ajam ta at-tughra'i ita ma in ka same ta kowace kalma ka santa ka fahimce ta dukkan abin nan lamiyoyin nan ba su da yawa sannan abu ta gaba sai ka samu lamiya ta Ka'ab ibn Zuhair ita ma ka karanta ta kowace kalma ita ma ka fahimce ta ka fahimce ta insha Allah za ka samu kalmomi masu yawa in ka gama sai ka je wannan maqamatul hariri kan busuru a cika da gashi to in ka same shi haka nan shi ma ka fahimci kowace kalma ko insha Allah wala za ka samu abubuwa masu yawa kai ta tafiya da su abu malam ka zo ban ce kun yau yan takarun ma ban buɗa sau malam sai kalli ko ka buɗa
a nan dai malam ga sun buɗa sai dai kalli ka buɗa saka to eh, abin da ya shafi dai neman ilimi yan uwa abu ne wanda yake dai yana buƙatuwa da ƙoƙari da kuma ijtihad babban abin da yake buƙatuwa shine hakuri ilimi malamai suna cewa idan ka bashi dukanka sai baka ɗan kaɗan idan ka bashi rabi komi zai baka kaga ina ma a ce yau kai gobe ba ka yi amma ka sani cewa ilimi shi yadda ake samun shi shi ne yau gobe irinta qalilun da'im khairun min kathirin munqadi dan kaɗan wanda zaka dawwama kana yi to yahi da yawa wanda zaka yi kuma ka yi idan ka je wajen malam ɗauki kalma guda saboda in lokacin shi kaɗai gare ka na kalma guda a fassara ma ka fahimce da tahiyarka ka fahimce ta dai khalijun safin anfa'u min bahrin kadir wato ɗan ƙorama mai daɗi ta hi teku wanda yake bai da daɗi yanzu kai ne za a zo kuna da wani ɗan gulbi sai a samu ma ruwan fiya wata ɗan ledan nan ta fiya wata kana jin kishin ruwa tsashi ma amfani sama ga wancan ruwan gulbi saboda kashi ake ciki da sauransu duk suna da yawa amma ba su da daɗi sai ka ɗauko karatu takarda uku amma baka fahimce su ba wanda ya ɗauko kalma guda da ya fahimce ta ya hika an gane sannan abin da suka cewa innama sayru ijtima'un nuqat asail wato mamakon wani gulbi da kake ganin ya taho ya hana mutane hucewa hanya to titihi ne yau ayi gobe ayi wani irin shi sai ayi jima ma sai an yi roƙon ruwa gobe ayi jibi ayi bayan sati wata ayi ƙara yi haka har gulbin nan kaga ya cika karasa yadda aka yi to yau ayi gobe ayi ne to kai ma haka ya kamata da haka sai ka tara ilimi wanda yake mai yawa abin da ya shafi kuma eh, matsalolin da ɗalibin ilimi yake haɗuwa da su su hana shi neman ilimi mala ya tsaya cika a gai muna fatan Allah ya sa kowa ya gano su ya ɗebe makan shi wannan kaya abinda muka faɗi ya zama daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya sa wani zama wanda ba wannan ba kuma mu faɗi malami da ya gabata da shi da malamin da eh, suka gabata malami biyu malami na madawa da kuma malam eh, Ahmadu muna fatan Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya shirya musu zuriyarsu Allah ya taimake su irin taimakon da yake ma salihan bayi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum barka akaramka Allah wa ala sanu wa ala assalamu alaikum barka akaramka Allah wa ala assalamu alaikum barka wa fika barakallahu shaykhana ayyadun afwan
Thank you.